أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتن خاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أئمة شهيد لنا بهذا المحضر ولا تعاطفي من نظرة تأتينا بزفر لازم قيام الليل جوي مائدة أكل الحال السرف أيضا عدا وناسه الإخوان وصمت صاحبي على المروءة من الأقارب والمرء في دين قرينه الحميم إن صالحا فصالح وإن بين تذكر الميزان نشرا صوفي ما في الجحيم من دوام الأسف وفي الجنان من حسان الحور مع الجوار مع حسان الدور نعم كلام شيخ الإسلام وسألت الأنام على إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أبي أمين قدس ويتي لازم قيام الليل هكي مريدي مريد السعادة wanda ke nufin Allah mai neman Allah ta barka ta'ala ka lazimci kiyamun laili lalle ne a ce duk dare kana raya shi akwai abin da kake yi na raya dare ya zuwa cikin wani hadisi sai na umar abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi wani mauliki ya zo hida ma wasa matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta hida ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka hida ma annabi sallallahu alaihi wasallam maurikin nan sai ya ce madalla madalla da wanga bawa dan Umar law kana yaqumu bil layl in har ya kasance yana qiyamul layli au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace da dai ya inda yana qiyamul layli wannan kai da ya zama abin yabo madalla da shi Abdullahi bin Umar yan irin nasu hankali na fahimta isharar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tun lokacin taron nan bai sake sake ba bai sake bari dare ya zo ya wuce ba bai kiyamu daidai ba kiyamu daidai nan shine karfi na mutum shine izzan mutum wanda ke yin shi wannan shine karhi na ma'anawiya karhi wanda yake Allah ke baiwa mutum shi na gagara yana da mazaya da yawa ne na kiyamun lelin nan kuma yana cikin sunna da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mutum baya wasa da kiyamun leli saboda shi kiyamun leli a wajibi ne hakkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya ce wa min leli fa tahajjar bihi nafi da tallaka to amma hakkin sauran mutane ba bai zama wajibi ba to daman shi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke gani me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi saboda soyayya da koyi sai zama yana yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawa to yana cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar kiyamu da diraya da wannan jawi ne jawi ma'ida sannan abubuwan da suke na alheri wanda za ka yi wanda suke in ba manta ba wanda suke masu ana ana zancen zana abubuwan da suke ƙara imani ne ko abubuwan da suke ƙara imani ne ake ake batu to akwai jawa'in ma'ida ka yunwatar da uwar hanjinka mana ya kasance kana lazimta yunwa ko a kalli shay'in kana yin azumi a mutum ya bar sake da yin azumi wai shi abinda ba su in nan mutum ya rika zama da cika ciki ko rika ma harewa ma tuka yana ci yana koshi yana wuce iyakar wannan kamar yadda masu hikima suna cewa alibitinatu tu zibu da fitinata ita alibitina cika ciki yana ta yadda kaifin hankali mutum yana cikin matsalan ma da yake kawo musamman ga mai neman ilimi ya ce yana cika ciki to wannan abubuwa ne ke yana da matsala amma mutum yana zama da yin wannan wa'ansu basirori suna bude masa haka nan in mutum zai ci ma ya kimanta kamar yadda ma'aiki sarrafa mai ke hudu na cewa na nukomun lana kula ta na shuwa wai za a kan lana na shuwa mu mutane wanda ba mu cin abinci sai mun ji yunwa kuma in mun cin ba ma koshi a abin mamaki wani ab- abu to shi wani bi komi karatu ne sai ga abin da kake ganin kai a wurinka bai bai kai ma sai an waɗi ba sai ga wani bai taɓa jin irin wannan abu ba to afuwan dai ni ba na son a ce misali ko nawa zan bada amma dai shi mutane da yawa suna tsammani wanda wanda ya- wanda- wanda ya tasa a ce shi yana samun abin da yake ci irin irin ci irin musamman tashi gaban kakanni yana so ake sai ka yi cika ciki ya yi nat to mutum ya tasa da haka nan sai ganin duk abinci in ba abinci in ba ka cika ciki ka yi nat kin ba ko baka ci abinci ba har kullum mutum sai rika nema sai ya cika cikin nashi yayi nat to wannan ba abin kirki bane ya cika cikin ba abin kirki bane ba ma mala'a ibnu adamu ya an sharran min batnihi maza suna ke cewa dan adam bai taba cika wata salka ba mafi sharri daga cikinsa a in shi matsaloli da yawa da yawancin matsaloli daga cikin daga cika ciki ne to kuma ba tana kai mai mai nuhon Allah to dole ne a ce kana lazimtan wannan abin da shahi a rishin cikin cikin nan kuma wanda ya fi ma shi ne ba ba zama da yunwa haka nan ba lallai shi abincin da za ka ce ma kai ka saki ko ka samu abinci ka cika ciki a ga wuyawa kamar da manzo sun yake wadi in ba in kana lama halata yace bi hasbi ibnu ibnu adam luqaymatu ɗan lomomi sai shi dan adam ne yace in in ya kance ba ba makawa sai ka ci da yawa yace to ka raba cikin naka o kashi uku wasulusun li tsami wasulusun li sharabi wasulusun li nafasihi kashi daya cikin uku shine shine zaka zaka cika shi da abinci kashi daya ka sha ruwa kashi daya kuma ka bar shi saboda dinwa shi ka cika ciki ka sha ruwa ka nika haga wuya kamar ka rika shida baki ɗan ka jikinka baki ɗaya na kamsa kamar kwado to a mutum in ya kasance sai ka cin haka kuma abin da ya fi kuma ka rika mutum ya kai ya zama haka nan baya azumi kar mutum ya zama baya azumi yana cikin shi ma koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zaka yi annabi sallallahu alaihi yana azumin litinin yana azumin alhamis sannan yana cikin azumi na sunna azumi guda uku cikin kowane wata in ayyamul bidi za ka yi kwanukan warin wata sha sha uku sha hudu sha biyar in ma da yanda za ka yi a ce dai ana yin kwana uku a wata wannan dai su ne aka ake ake cewa ayyamul bid na cewa suna ganin karanta su amma dai su ne ake cewa ayyamul bid sannan mutum zai rika matsawa ko da lokaci kana daidai ikon ka kuma mutum mutane Allah ya bai su ɗaya ba wani yana lafiya wani bai lafiya to kuma matsa maka naka ne zakai karka yi lako lako ka ce in bana iya ba a a matsa ma kanka kace yi sai in ka ji baka iya in tabbata sai ka sai ka sai ka saura sai ka sauka maka ka sai abu ne mai muhimmanci sosai wannan zama da zama da yin wannan yin azumin nan abu ne yana da mahimmancin gaske jihu ma'ida yana cikin abubuwan da wai abun mamaki ne a ce muridi baya yin su a ce kai muridi ne wai Allah wanda ke neman Allah ne a ce kawai daren shi ko barci ne zai yinin shi ko yini zai yana sa abinci tarumu laila tanamu lailan fa hal bi nawmin tanal wasla in ji malam shawab daga laila ta anu ha kana son laila ta rumu laila ta namu lailan kana son laila abin son nan ko abin son kowa kai abin da kake nema misali da an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya gani ina dukkanin mu kaman mu hade mu suma an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin mu na karshe to kana neman saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hanyar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka baka binta ha shi ga shi nan yadda yake ma dare yadda yake raya dare da aka umarce shi da ya raya daren sai da sai da aka yi Allah tabaraka wa ta'ala ce mai tahi ma anzalna alikal qur'an da shiga tahi ma anzalna alikal qur'an da shiga ba mu saka mara alqur'ani ba dan ka sha wahala saboda tsabin umarni to amma da hakan nan kullun daren ga irin yadda yake raya shi to kai yanzu a ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana son saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana neman saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala tanamu lailan don haka za ka yi sakko cika daranka da barci a halibi nomin ta na wasu na inji maulam shawar zaka ce wai shi tana yi wa ne da barci ka samu usuli to akwai halkin nan da mai ta mata cikin ta ta ta din nafi ci dan ta kore ma ce a ka san ba ce yiwa ce da barci ka samu su to sai dai kamar cikin barci ne kake so ka kake nema kamar a ce mutum mai yunwa ne shi bari in kwanta na samu cikin barci sai sai sai yi mawarki na ta abinci shi kenan ya shi sai irin wannan ne kake nema zawi ma'ida akala halal sirfi sannan kuma ka tashi ci abinda zaka ci ya kasance halaliya ce tsantsa ayyuban udda shi ma an lissafa shi cikin abubuwan da suke ƙara imani cin halak wannan wani sirri ma ne ma wanda ma'aikin sassa ne bada na karɓa adda kana so Allah ya karɓa addan ka to ka kiyaye abin da zaka ci ya kasance halaliya kake ci tsantsa bayan sashen bayan Allah akwai Abdul Wahhab Sha'rani yana cewa tun farkon tahiyya shi ya kasance yayi wani zamani zaman da ƙasa ya rika zama ya zama ci saboda rashin samun abin da ke halaliya ya rasa halal yace yayi zaman yayi ya kai wata guda yana cin ƙasa ƙasa dai wannan kawai ita ce abincin shi shi shi ruwa to ba an ce kowa ya mutane zama ɗaya ba ko a ce ko a yi koyi da wannan a ce kowa ya haka amma dai mutum ya yi kokari ya gani abin da zai ci ya nisanci haramun iya ƙarfinsa wa nasihin ikhwana ka yi wa 'yan uwa nasiha ita nasiha a ma'amala ta gaskiya ita ce nasiha kar ka ha'inci 'yan uwa kar ka saki ka ha'inci 'yan uwa a wasu mut kuma ka rika kawaici ba a san mutum da surutu man mata na ja wanda ya kawaici ya tsira shi musamman wanda ba suna cewa ya zo cikin hadisi a sumtu ko shine ko zainun zainun zainun inda jahili wa shainun inda inda alim haka makala sallallahu alaihi shi shiru kawaici ado ne a wurin jahili amma abin zargi na wajen malami kai in kana da abin da za ka waɗi malami wanda za ka waɗi ka ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ka kama bakin gum ka kyale mutane baka musu baka yada musu to wannan ya zama abin zargi a gare ka amma wanda ba haka ba wanda shi ba malami ba abin da za ka yada mutane ba wai Allah ya ce wani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba wani sako ne ba na gaskiya za ka waɗi to wannan ka yi shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe to ya fira alheri ko ko kama bakin shi sahibi ahlal muru'ati kai abuta da ma'abuta mutunci min al aqarib na daga makusanta wal mar'u kaga shi mutum fi dini qarinihi yana nan a cikin addinin abokin sa fa alhamim wanda ke makusanci manzo Allah sallallahu alaihi kamar yana faɗi ma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi cewa al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ayyukum yukhalil فلينظر أحدكم آه من يخالل عفوا فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم shi mutum yana na akan addinin badaɗin shi abokin shi saboda haka kowa ya duba ya ga waye zai abuta da shi in salihan kamar cikin cikin bai ce in salihan fa salihun in mutumin kirki ne almaru fi dini khalili fi dini qarini alhamim mutum yana cikin addinin abu aboki shi wanda ke makusance shi in mutumin kirki ne fasalin ta shi ma mutumin kirki ne dama an ce abokin barawo barawo ne ko mai tsari na ce ainihin mari la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarin bil muqarin yaktadi an ka zo kana san ka san mutum ba wai tambaya da kai wane ne wannan kai wasu abokan shi to wanda yake abokan shi mutanen kirki ne mutumin kirki a in salihan in ya kasance mutumin kirki ne fasalihun to shi ma abokin nashi zai kasa mutumin kirki wa in bahim in kuma ya zama gashi nan yanda kasar ridim ne yake kamar duhun dare kenan ba mutumin kirki bane ba to shi ma wa abokin nashi zai samu shaka nan ba mutumin kirki ba tazakkaril mizana yana cikin abubuwan da suke kara imani ka tuna ma'auni na sharar sufi da daidaita takardu kowanne za a bashi takardun shi ko dai ta hannun dama ko ta hannun hagu kowa mutum abubuwa ne wannan matsala ce wadda take ya zama ce tana tamu mutum hankalin ya tuna saboda ha fa amma man nuce kitabahu bi yaminihi fa yaqul ha umma kitabiya wa amma man nuce kitabahu bi shimali fa yaqul ya laitani lamuta kitabiya la hawla wala quwwata illa billah shi dai kawai aka bashi kamar kuɗin ne ke amma manu ce kitabu hudu yamini duk wanda aka bashi littafin shi da hannun shi na dama sai kulu ha umu qra'u kitabiya kai ku zo ku riba ku karanta littafi na ina ji ina farin ciki ha umu qra'u kitabiya in ni zanantu anni munaqin hisabiya wannan wanda aka bashi wanda za a bashi littafi a hannun dama ne wa yake cewa in ni zanantu anni munaqin hisabiya wallahi nayi na yi tsoro ni na zaci cewa zan gamu da hisabi na zan bai tsammanin ma zai zai tsira ba to wannan shine fa wasu ishatin radiya fi jannatin aliya ga irin makomashi mai kyau awa ma manzo kitabu bi shimali shi wanda ka bashi wanda za a bashi littafin shi a hannun hagun kai kuri ya laitani lamuta kitabi la haula wala quwwata illa billah sai ka ji mutum yana cewa ya kai tuna ina a ce ma ba a ma bani littafin na ba lamuta kitabiya ya laita kanatul qadiya gashi na halaka ne su saniya ne zan ci ni mulaki ne sai fa fi shatin radi a rahawla kuta lazu na goma tambaye dai gashi dai irin kaito wanda zai game da shi Allah ya tsare mu Allah ya sa muna cikin wanda za su karbi littafan su da hannun su na dama al'umma shugaba su nasu nashar sufi ma fil jahimi min dawamil asafi haka nan mutum ya rika tana abin da ke cikin huta na daga dawwamin dawwaman da na sani dawwaman nadama mutum zai sai da na sani ya ce ina ina ma a ce an maida mu an maida mu rabbana amatta nasna sani wa ayata nasna sani fatar mana bi hayla khurujin min sajid mutane suna nema a sake kashe su a sake mai su duniya su su gyara ina sai dai nadama to wannan shi ma abin tunawa ne wannan kana tana shi ko yana cikin abubuwan da zai kara ma imani wa fil jinani haka nan mutum ya rika tunani a cikin aljannatai aljanna aljanna min hisanil huri abin da ke cikin su na daga kyawawan mateki na aljanna ma jawari tare da ƙanana masu hidima wuldanu kinnan mukhalladuna ma hisanid duri tu aljawari wato su alhawra huri jami'a na hawra matan aljanna irin masu alhawra mabutan manya manya idanu masu kyawu matan aljanna to ko ma aljawari su ko masu musu hidima kuma kowace ce mace ɗaya tana da masu mutu hidima ita kanta ƴan mata masu masu mutu hidima ma hisani duri tare da kyawawan gidaddaji gidaddaji kuma kyawawa ga yan sunan da ake ta wadi kai aljanna ne cikin ta manzala sun ce fiya ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi qalbi basharin qat cikin aljanna akwai abinda abin da ke ko cikinta shine abin da a wajen kyawo ido bai taba ganin shi ba ji bai taba jin mutum bai taba ji ne wannan abin ba sannan bai taba darsuwa ba da dai a zuciyar dan adam a wannan kenan nan za mu takaita sai mu tashi Allah kai mu sati na gaba wa dum alalim alamu kafiratu zambi mun kare kenan ababe wanda suke kara imani Allah ya datar da mu da aiki da abin da muka ji Allah ya ƙara mana imani ya kanzu imanin mu kullum hawa yake alhumar shugaba sai ruju da sallallahu ta'ala alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومن دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين